بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a domin ci gaba da karatun wannan littafi shine tafsiri na taysirul karim rahman fi tafsiri kalamil mannan a wannan halaka ta malamai mata wanda muna cikin suratul haqa a satin da ya gabata mun kwana ƙarshen aya ta 24 yau za mu tashi farko aya ta 25 fadar Allah maɗaukacin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa amma man utiya kitabahu bishimali amma wanda aka bashi littafin sa a hannun hagu na ana magana akan marasa arziki a ranar tashin kiyama wanda za a ba su littafin aikin su da suka aikata a hagu domin ranar tashin kiyama kowa za a bashi littafin aikinsa aka ce su waɗanda muyagun ɗiyan marasa arziki in za a ba su littafin aikinsu sai hannunsu sun shiga ta ƙirji su hutu ta baya sannan a ba su littafinsu aka ce da inda Allah ke cewa idan su hufu nushirat yayin da takardun ayyukan bayu aka watsa su idan aka watsa su sama kenan kowa littafin su ya zo masa gwargwadonsa in mai imani ne sai littafin shi ya zo mai ta hannun dama ko wanda kuma bai da imani sai littafin sa hannunsa ya shiga ta kirje shi ya fito ta baya sai a bashi littafi sai littafin sai ya faɗo masa a hannun hagun ɗinsa to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce fa ya ƙulu sai ya ce lam uta kitabi ma'ana ba a bani littafi na ba saboda ya karanta littafin ya ga ba abin da a ciki sai sharri kenan ana mishi bushara da shiga wuta da kuma taɓewa na har abada ko ya ce inda ma ba a bashi littafin aikinsa ba ballantana ya karanta ya ga mugun aikin da a ciki to shine Allah ta'ala ya ce sai ya ce walam adri ma hisabiya inda ma bai san menene hisabinsa ba ma'ana zai ce inda ma bai san menene hisabina ba ma'ana inda ban san ba menene hisabina ba ya laita haka na tilkafiya ya kai can mutuwa inda mutuwa ce wadda babu tashi bayanta ma'ana wadda inda aka rigai aka mutu to shi kenan ƙadiya ma'ana ta gama da mutu babu magana tashi bayan an mutu saboda ya san da cewa mai bai gina bai aikata alkhairi ba saboda haka lahirar shi ba mai kyau ba ce ba ma agna an nemaliya zai cewa dukiya ta bata amfanar da ni ba a duniya ashe a duniya shi Allah ya bashi dukiya amma dukiya maimakon ya gina lahira da ita sai ya tami ba taka da ita a nan duniya ya ta abin da ya gani ya ga dama yana saba ma Allah da wannan dukiyar da Allah ya bashi to saboda haka zai yi nadama saboda ya tashi a ranar da ko kobo bai da ba kobo ba sisi ba riga ba wando kenan dukiyar da yake tamaka da ita a nan duniya yana saba ma Allah babu ta yanzu ya tashi shi kadai kamar yadda Allah yake cewa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun zo mana daidai ma'ana ba ku tare da komi kamar yadda muka halice ku farkon shudi su wanda yazo duniya yazo shi kadai ba wando ba riga babu dala babu komo babu abin haka ya fado a duniya ko shine ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ce zai riƙa wannan yana ce halaka an ne sultaniya ma'ana sarauta ta ma ta halaka ashe sarki ne a nan duniya mai faɗa a jini to amma yau ya tashi zaman bawa ma'ana da shi ne sarki a ƙarƙashinsa akwai waɗanda yake ma ma'ana suke ƙarƙashin ikonsa yau ya tashi ƙarƙashin mai ikon da ya kowa iko ma'ana yau da shi da waɗanda yake ikon duk ɗaya ne sun tashi a cikin matsayi ɗaya to shine ubangiji Allah subhanahu wata'ala yace zai rika faɗin wannan yace sarautar sa ma'ana ta halaka ta ƙare da haka rundunonin da aka gare shi da sojojin da aka gare shi da yawan sojojin da aka gare shi da adadin da shiri da tanadi duka yanzu babu komai komai ya tafi ma'ana kamar iska ya sheke shi kamar bai taɓa zamowa ba mai faɗa a shi saboda haka sai Allah ta'ala ya ce ku zuhu fa gudu ku kama shi ku ɗaure shi yana na yana sabbatu yana surutu sai Allah ya ce mala'iku ku zuhu ku kama shi ku gulluhu kuma ku ɗaure shi summal jahima salluhu sannan cikin wutar jahima ya kamata ku jefa shi ma'ana ku sashi a ce sai an ɗaure mutum an tanke shi sannan kuma a jefa su cikin wuta ku ai bala'in ya kai bala'i ko Allah ya kare mu shine ubangiji Allah subhanahu wata'ala yace summa fi summa aljahima salluhu sannan ku kona shi da wutar jahim gashi daure an jefa shi a ciki kuma zai konu da wutar jahim summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu sannan ku sanya shi cikin sarƙa sarƙar da za a ɗaure shi kamu saba'in na mala'ika kamu saba'in na mala'ika wanda shi ne za a ɗaure mutum da shi da wannan sarƙar sannan a jefa shi a cikin wuta sannan kuma ya ƙonu da wannan wuta me yasa aka yi masa haka innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya zamanto baya imani da Allah mai rayuwar shi ta nan duniya babu ruwan shi da bautan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala bai yi imani da Allah ba ya zamanto mai kafirce mu ubangijinsa mai taurin kai game da manzannin da aka aiko masa duk abin da aka zo masa da shi na gaskiya sai ya yi waci da shi wala ya hudu ala ta'amin miskin kuma baya kwadaitarwa akan abincin miskin ma'ana babu tausayi a cikin zuciyarsa baya tausaya ma talakawa miskinai baya ciyar da su daga dukiyarsa kuma bai kwadaitar da waninsa saboda shi babu rahama a cikin zuciyarsa zuciyarsa ta zamanto ma'ana ƙesatacciyar zuciya ce busasshiyar zuciya ce ba rahama ba tausayi a zuciyarsa wannan shi ne sabbaba masa wannan azabu balaisa lahul yau mahahuna hamim a yau nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wani masoyi a gare shi ma'ana baya da wani masoyi a nan duniya ko wani makusanci ko wani aboki wanda ya zai cece shi ya tsiratar da shi daga azabar Allah ko ya datar da shi da sakamako ina shi yasa wani wuri Allah ya ce wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto baya amfani a wajen Allah sai dai ga wanda Allah ya ma izini malin zalimi na min hamimin wala shafi'in yuqa zalimai ba su da wasu masoya ko wasu abokai ko wani mai ceto da za a yi ma da'a a ba shi daman ya cece su ba su da wannan gatar wala ta'amun kuma ba su da wani abincin da za su ci ko illa min lislin ma'ana ba su da wani abinci illa min gisilin sai na ruwan ƙurajen ɗan wuta ruwan maruru ruwan gasu da ɗai gasu da wari sannan kuma gasu da zafin bala'i sun kai matuƙa wajen mi wajen zafi da wajen ɗaci da wajen mi ɗai da kuma muni wajen abinci wannan shi ne abin da za a ba su su ci a lahir a cikin wuta wannan shi ne abinci ɗan wuta la ya akuluhu ba mai cin wannan abincin in ji Allah subhanahu wa ta'ala illal khafi'una sai masu ganganci wanda suke ganganci su kauce matafarki madaidaici sun san ga gaskiya sun san gaskiya ce amma saboda ba ta yi daidai da son zuciyarsu ba sai su yi watsi da ita su kauce mata sai su bi son zuciyarsu to waɗannan su ne Allah ta'ala ya ce za su ci wannan abincin a lahira ma'ana wannan shine abincinsu yana kun ga wannan duka bayani ne bayan Allah ya yi bayanin mutanen kirki da kuma sakamakonsu da makomarsu wanda wannan shine al'ada ta alkur'ani in ya ambaci mutanen kirki da makoman mutane kuma sai ya zo ya ambaci makomar mutanen banza waɗanda suke marasa arziki waɗanda suka kafurce suka yi tauri wa ubangijinsu ma'ana suka yi taurin kai sai Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya musu sakamako da wannan shi ne nan ake bayyana mana malam mai tafsiri yake ce ha'ula'i waɗanga mutanen hum ahadu ma'ana shaka su ne ma'abuta rashin rabo rashin dacewa matsiyata marasa rabo wanda yi ƙauna kutubahum za a ba su littattafansu almustamilatu ala a'malihim sayyi'a ma'ana littattafansu waɗanda suka kumshi ayyukansu munana bishimalihim a hannunsu na hagu tamyizan lahum dan a bambanta su da waɗanda suke mutanen kirki saboda su za a ba su littafinsu a hannun dama amma su sai a ba su a hannun hagu alama na sha tunan an bambanta su saboda dama da hagu ai ba ɗaya ba ne ko yana wata shi ne abinda ake so a nuna mana wa khizyar da kuma ƙasƙanta su wa aran da kuma ma'ana mai ake cewa nuna wallansu a nuna cewa su ba kowa ba ne wa fadihatan da kuma kunyatawa fa ya ƙulu ahaduhum sai ɗayansu ya ce min alhammi saboda baƙin ciki wal ghammi da damuwa wal huzni da ɓacin rai ya ce ya laita ni lam uta kitabiya kai ce na ba a bani littafi na ba da ma ba a bani littafi na ba bi annahu yubashsharu bi dukhulin nar saboda ana yi masa bishara da shiga wuta a cikin littafin saboda littafin ba abinda a ciki sai mugu aiki miyagun ayyuka kawai su ne a cikin littafin kenan tamkar ana mishi albishiri da shiga wuta wal khasaratul abadiyya ko da kuma asara ta har abada walam adri ma hisabiya yana cewa kai cansa ma'ana da ma bai san menene hisabin shi ba ai laitani kuntu nasiyan mansiya kai tona inda na zamanto mantacce abin mancewa ma'ana da an manta da da nima ba ai min hisabi ba amma ina ya za a manta da shi sai da ka ci gajiyarka ka ci ka yi abin da ka ga dama a nan duniya ko wali hada kala saboda haka sai Allah saboda haka sai shi sai yace ya laita hakanatil qadiya ya kai can mutuwa inda mai kararwa ce ai ya laita mautati ya kai can mutuwa ta hiyal mauta inda ma a ce mutuwa ce ta har abada allati la ba'asa ba'daha wadda babu tashi bayanta sun maltafata ila malihi wa sultani sannan sai ya dubi dukiya ta da kuma sarautarsa a duniya shi mai dukiya ne amma yanzu ya tashi babu ta a duniya shi sarki ne amma ya tashi yau babu sarauta ko faɗi za huwa sai gashi wabalun alai dukiyarsa da sarautarsa sun zama bala'i a kansa ko sun zama mai bala'i a kansa lam yuqaddim لم يقدم منه لآخرته وكما لم يقدم منه لآخرته باب أبن دي قباتر دشيكو على دوم الله رسل ma'ana dukiyarsa bai gabatar da ita don lahirarsa ba sarautar da Allah ya bashi kuma bai gabatar da ita ba domin min domin lahirar shi ina ba ta an fahimta walam uba wannan ba mishi ko laitani kuntu nasiyan mansiya walam ub'as wa uhasab inda ba a tayar da ni ba aka yi min hisabi walihada qala saboda haka sai ce ya laita ya laita hakanatil qadiya ya kai can mutuwa inda mai karawa ce ma'ana da a ce bayan mutuwa babu tashi ai ya laita ya laita mautati hiyal mauta ya kai can mutuwa ta inda a ce mutuwa ce wadda allati la ba'sa fiha ay la ba'asa ba'daha babu tashi bayanta summalta fata ila malihi wa sultanihi sannan ya dibi dukiya ta da sarautarsa fa'iza huwa sai ga dukiyarsa da sarautarsa a yau lahira sun zame masa wabalun alaihi musiba a kansa saboda mai walam yuqaddim minhu li akhirati bai gabatar da wani abu da dukiyar tasa ba da sarautar tasa domin lahirarsa wala yanfa'uhu haka dukiyarsa ko kuma sarautarsa bai amfane shi ba ko lawifta dabi ma'ana da ya da ma'ana da yayi fansa da wannan dukiyar tasa ma'ana inda akwai ta da yayi fansa da dukiyarsa min al'azabi na daga azaba shay'an da ya fanshi wani abu amma ina babu dukiyar kuma nan ba inda ake karɓar cin hanci bane fa yaqulu sai yace ma azana anni maliya dukiyata bata amfanar da ni ba ai ma nafa'ani fi duniya dukiyata bata amfanar da ni a duniya ba domin amfanin dukiya a duniya shine mi mutum ya gina lahira da ita sai ce li'anni lam uqaddim minhu shay'an dan ban gabatar da wani abu na dukiyata ba wala fil akhirati ko kuma a lahira qad zahaba waqtu naf'i ma'ana lokacin amfanin dukiyar tawa ya tai shikenan yanzu ban ci amfanin ta ba a duniya ban ci amfanin ta ba ma'ana a lahira kuma yanzu an tashi babu ta yanan kaga asara goma da goma ko halaka anni sultaniya sarauta ta ta tafi ai zahaba wad mahalla sarauta ta tafi ta koki falam tanfa'ul junud dan haka sojoji yanzu ba su amfani walal kasra ko yawan su walal adad ko adadin su walal udud ko kuma tanadin da aka yi nasu walal jahul walal jahul harib arid ko kuma wani matsayi wanda yake mai faɗi duka yanzu babu wannan matsayi bal zahaba zalika kulluhu dukkan wannan ya tafi adrajar riya ma'ana magudanar iska kamar iska ya sheke shi wafatat bisababihi almatajir wal arba ma'ana dalilin wannan kasuwanci da riba gaba ɗaya ya kuɓuce babu shi babu kasuwanci babu riba ma'ana ba a ci amfanin dukiyar da sarautar ba wahadarar badaru canjin shi ne ya zo menene canjin nasa shi ne alhumo abubuwan damuwa walgumo da abubuwan baɗin ciki ko wal'atra da kuma abubuwan ma'ana da na sani fahina izin a lokacin nan ne yi umaru bi azabi sai a umarni cewa a masa azab bai ƙalu lizzabani ya tilgilazu shida sai a ce ma zabaniyawa masu kaushin hali sannan kuma masu tsanani a ce musu ku zuhu fa ku kama shi ku ɗaure shi ai iji alufi uniqihi zillan ko gallan yahnuquhu ku sanya mari a wuyansa wanda zai shaƙe shi sun maljahima sallo sannan kuma ku dinga juya shi a garoshin wuta shi ne sun maljahima sallo ma'ana sannan ku abin nan ɗin shi a garoshin wuta ma'ana ku abin nan ɗin shi ku ku rika juya shi kamar yadda ake juya nama an sai an aka aza shi bisa garoshi sai a ce a rika juya shi akan wannan garoshi na wutar jahannam ko subhanallah wannan ai ba karamin musiba bace haka ne ko ai qallibuhu ala jamariha wa lahabiha ku rika juya shi akan mi ala jamariha ma'ana akan garoshin wutar walahabiha da kuma harshen wuta duka a rika jujjuya shi a kai ya ringa ɗanɗana azabar Allah saboda ya cika rai shi babu baka a nan duniya sun mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an ko sannan a cikin sarƙa kamu saba'in na mala'ika min sala'isil jahim na saraƙoƙin wuta fi gayatul harara wanda suka kai matuƙa wurin zafi fasulukuhu ma'ana ku tsara shi a ciki ai in zamuhu fiha shine ku tsara shi a cikin wannan sarƙa bi an tudkhala fi duburihi shine a sa sarƙar ta bayansa ta duburarsa wa takhruju min famihi ta huto ta bakinsa wa yu'allaqu fiha sai a rataya shi a ciki fala yazalu yu'azzabu hadha al'azab al-fazi baya gushewa ana mishi wannan azaba mai hirgitarwa fa bi isal aqa shidda wannan azaba wal iqab da kuma wannan uquba wa wa hasaratan lahu ya nadamas min at-tawbih irin wannan wulakanci wal itab da kuma irin wannan zargin da ake masa fa inna sababa alladhi awsalahu ila hadha al-mahall dalilin da ya kai shi zuwa ga wannan mahallin ko dalilin shine innahu kana la yu'minu billahi azim bai yi imani da Allah mai girba ba bi an kana kafir ma'ana ya zamanto mai kafir cewa bi rabbihi ga ubangijinsa ya zamanto mutum ne mai kafir cewa mai kafir ce mu ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala wannan shine ya zamanto dalili mu'anidan li rusulihi sannan kuma mai taurin kai game da manzannin da Allah ya aiko radan yana mai watsi da ma ja'u bihi min alhaqi abinda annabawa suka zo da shi ma'ana na gaskiya wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa akan abincin miskini haka ne ko ma'ana laysa fi qalbihi rahma babu tausayi a zuciyarsa wadda ya rahamu biha alfuqara wanda zai ma talakawa ma'ana tausayi da wannan zuciyar wal masakin da miskinai wala yut'imuhum min malihi baya ciyar da su daga dukiyarsa wala yahuddu ghayrahu ala it'amihi kuma baya kwadaitar da wani shi akan ciyar da su li adamil wazi'i fi qalbihi domin babu abin da ke raba wannan a zuciyarsa ma'ana cikin zuciyar shi babu wannan wazalika wannan li'anna madarar sa'ada wa ma'adataha amrani ma'ana magudanar samun rabo da kuma abin da yake tsantsan dacewa al'amura ne guda biyu shine al-ikhlasu lillah yi dan Allah alladhi asluhu al-iman wanda asalin shi shine imani da Allah wannan shi zai sa mutum ya samu rabo ya dace wal ihsanu ila al-khalqi da kuma kyautata ma halittun Allah bi jami'i wujuhil ihsan ga dukkan ma'ana huskokin kyautatawa to sai zaman to wannan kuma babu su tare da kai walizalika istahaqqu mastahaqqu saboda haka haka ne والإحسان إلى الخلق إذا كوتا تام هالتو بجميع وجوه الإحسان دا دكا هسكوكين كوتا تاو التي من أعظمها واندا ما في جرما وأن هسكوكين شيني دفعوا ضرورة المحتاجين شيني بسد لرورا مبقاتا idan mabukata suna da wata larura to wannan bukatar a gusar da ita shine bi it'amihim ma ma'ana ya taƙau wa tuna bihi a ciyar da su abin da za su ci na abinci wa ha'ula ila ikhlasa wala ihsani su kuma irin waɗanga ɗan wuta babu ikhlasi tare da su babu kyautata walidhalika istahaqqu mastahaqqu dan haka suka cancanci abin da suka cancanta da haka falaysa lahu al-yawma hahuna a yau kiyama ai yawmal kiyama yau kiyama mai irin wannan halin bai da hamim wani makusanci ko wani aboki ai qaribun aw sadiq bai da wani makusanci ko wani aboki yashfa'u lahu wanda zai cece shi liyan zuwa min azabillahi dan ya tsira daga azabar Allah ba ya da shi kaga ai wannan ko musiba ce ba ya da wannan aw yafuza bi sawabihi ko kuma ma'ana ya rabauta da sakamakonsa ba ya da saboda shi mugun hali gare shi bai da ɗabi'ar ƙwarai yana cikin ma'ana waɗanda ba su da tausayi sannan kuma babu tsoron Allah tare da su da haka wani wuri Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu ceto baya amfani a wajen Allah sai ga wanda Allah ya ma izini ma lil zalimin min hamim azzalimai ba su da makusanta ko abukai wala shafi'in yuta haka ba su da wani mai ceto da za a yi ma da'a da haka walaysa lahum ta'amun ba su da abinci illa min gisilin sai dai gisilin aka ce gisilin wa huwa sadidu ahlin nar shine ruwan maruru ruwan ƙurji na 'yan wuta shine abincinsu allabi huwa fi gayatil harar wanda ya kai matuƙa wajen zafi wal marara da wajen ɗaci wa natnun rihi da kuma iska na ma'ana ɗwai na iska wa ƙubuhi ta'am da kuma mummunan ɗanɗano wa mararatihi da ɗacinsa la ya akul hada ta'amun zamin wannan abincin abin zargi ba mai cin shi illal khati'una sai masu ganganci alladhina aqta'u as-sirata al-mustaqim wa'anda suka kauce ma tafarki mi kakke wa salaku kullu tariqin suka shiga dukkan hanyar da yusilu hum ila al-jahim zai kai su zuwa ga wutar jahim falidhalika saboda haka istahaqqu al-'adab al-alim suka cancanci azaba mai radadi Allah ya tsare mu Allah ya kare mu kada ya sanya mu a cikin waɗannan miyagun tsiya wanda muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah